بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kara jirgin godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya tara fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin wannan cibiya mai tarin albarka ta abubakar siddiq da ke unguwar yaro daga na a fadar jihar gombe a yau lahadi wadda ta yi daidai da hudu ga watan jima'a nisaniya hijira na da shekara 1442 wanda hakan ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan daya miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci domin sanarwa da ta gabata cikin ƙanƙanin lokaci cewa za a zo a tattauna kan wata gaba daga cikin gaba a cikin addinin musulunci sanadiyar sanarwar ta same mu cikin ƙanƙanin lokaci ya sa ba a bayyana tafik ɗin da za a tattauna a kansa a yanzu ba wanda an gade sanarwar amma kuma babu maudu'in da za a tattauna a ka wannan sai a yi mana uzuri da kuma sanarwar ta same mu cikin ƙanƙanin lokaci Allah ta'ala ya mana jagora muna addu'an Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗar daidai da aikata daidai da kuma tsayuwa akan daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon gane kuskure kuma da kauce masa ina yi wa da kowa da kowa fatan alkhairi Allah ta'ala ya mana jagora abin da za mu tattauna a kansa a takaice a kankanin lokaci shine abubuwan da suke jawowa musulmai fitintinu a yau wanda ita duniya yadda Allah ya halicce ta ya halicce ta ne a zauna lafiya kuma a ci arzikin da Allah ya saukar a bayan ƙasar a yi rayuwa mai daɗi a mutu da imani a tafi aljanna wannan shine tsarin da Allah ya halicci duniya a kenan har idan an samu saɓanin wannan akwai dalili tunda Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sama stawa ila samai fasawahuna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim duk abin da Allah ta'ala ya halitta don mu ya halicci shi abin da muka sani da abin da ba mu sani ba abubuwan karkashin ƙasa na cikin ruwa na ban ƙasa wanda za su sauko daga sama dukkan alkhairi to Allah don mu halice shi ba don waɗansu ya halice shi ba Allah ba shi da niyyar wani abu da ya saukar a duniya ya amfani da shi a lahira ba shi da wani niyya duk abin da Allah ya saukar a duniya to ya yi ne don mu don bayinsa musulmai su amfani shi hankalinsu da rayuwarsu ta zauna lafiya har Allah ke buga mana misali wata alƙarya كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يتي أبغى مسو مسالم وتعالى القرية wanda ta kasance aminatan mutuma'inna tana cikin aminci da kwanciyar hankali ya ti harisku haraga da min kulli makan arzikinta iya zuwa mata ta kowace fiska babu wahala duk abin da suka taɓa ya zama arziki ga zaman lafiya ga kwanciyar hankali ga nutsuwa ana cikin wannan rayuwa ya dajjiya wanda ta meke akan wannan tsari fa kaffara bi al'umilla wannan al'umma ko wannan alƙarya wadda take cikin ni'ima da kwanciyar hankali ce ta kafircewa ni'imomin Allah in Allah ya ce ta yi ba za ta yi ba idan manzo ya ɗora su akan hanya ya suka wuce sai su kawo son zuciya da ke ɗance musu jagora to kaucewa hanyar Allah da sauka shoulder fa kafarar bi an umilla fa azaqa Allah libasa da juwal khawf kaucewa hanyar daidai da aka yi irin tsarin da Allah ya halicci dan adam to sai Allah ta'ala ya dandana musu azaba ta yunwa da tsoro da tashin hankali amma Allah ya ce bima kanu yasna'un sakamakon abin da suke aikatawa Allah in yayi haka zai ce wa ma kana Allah liyazlimahu walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ba shi da niyyar ya zalunci kowa sai dai su mutane su zalunci kawunansu to dalilin irin abubuwan da ya hana mutane zaman lafiya ba kwanciyar hankali ba nutsuwa ba albarka ba biyayya ba amana ba girmama juna to akwai dalilin da ya haifar da wannan mun tabbatar da cewa ba koyarwar musulunci ba ce musulunci ya zo da ɗa'a ya zo da tarbiyya ya zo da amana ya zo da girmamawa ya zo da kula da haƙƙin dukkan mai haƙƙi to yaya aka yi aka samu aka ce a yanzu ga shi dai muna sallah ga ƙur'ani sun kewaye mu ga malamai ta ko ina da ina to ta yaya aka yi wannan abubuwan ya damu kowa a cikinmu rashin amana da rashin kwanciyar hankali a junanmu da junanmu ba waɗansunmu ba ne a'a mu ya mu ɗin ne fa fitinar da mu ne muke tasowa kanmu da kanmu ita ba wai waɗansu mu bane addinanci ko a idanci suke dama amu da mu ne to dole dukkan mai hankali ya nutsu ya yi karatun ta ya gane akwai dalili mun sauka daga hanya ne kuma Allah ta'ala dama ya ce ina uttum uduna idan kuka koma saban Allah kuma nima zan koma kama ku ta hanyar daban to daga duk abin da ke jawo mutane bala'o'i da rashin albarka da rashin kwanciyar hankali da rashin tarbiyya da rashin amana duka babban abin da yake haifar da wannan sabon Allah da kaucewa Allah Allah ta'ala ya sabu da shi mu sani ya na masu albarka zunubai sun yadu a bayan ƙasa da barna wanda wata ma sai gari ya waye zaka ji labarin sunanta in ka ɗauko ɓangaren ha'inci da cin amana da ɓangaren algus da cin rashawa da cin hanci wani ɓangarorin ma a yanzu baka da ilimin kuma sun bayyana domin irin nisa da al'umma suka yi cikin nutsawa cikin barna da kuma yadda shaidan da son zuciya zai musu jagora Allah ta'ala yana cewa zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu bima kanu yasna'un ko bima kanu yaksibun Allah ta'ala ke cewa barna ta bayyana fil barri wal bahr a cikin tudu da ruwa bima kasabat aydina amma sanadiyar abin da hannayen mutane suke aikatawa barnar ma tana bayyanuwa ne sanadiyar munanan ayyukan da hannunmu suke aikatawa sai Allah ke tale na zikahum ba'd alladhi ya'amilu da Allah yarji'un Allah ya ce domin ɗanɗana musu wani sashi daga cikin abin da suke aikata ko da sa dawo hanya ashe kamun da Allah yake mana da irin fitintu da muke samu cikin rayuwa ashe alat ne Allah yake mana mu gane mun saba masa yasa da ma shi jarrabawa a cikin musulmi kala biyu ce tun daga annabawa har zuwa na kasan kasan kasan daraja cikin musulmai in Allah ya jarraba musulmi ɗayan biyu ne ko Allah ya jarraba musulmi domin Allah ya nuna masa wannan musulmin ya kauce hanya yayi kokarin dawa ya gyara idan ya gyara sai tafiya ta miƙe a zauna lafiya jarrabawa ta farko kenan shine wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yaqwan kaseer duk abin da ya same ku da tashi hankali da jarrabawa hannunku ne jawo muku kuma Allah ya ce ina muku afuwa a gurabe da yawa bangaren jarrabawa ta farko bangaren jarrabawa ta biyu kamar irin jarrabawa da Allah ke wa annabawa da sauran bayin Allah na kwarai domin Allah ya ɗauka darajarsu Allah wata darajar da zai kai ka to sai da jarrabawa ba dan ka saɓe shi bane sai an jarraba ka nan an taba ka nan domin Allah ta'ala ya cimma burinsa kanka na kai ka kololuwan darajar da an kika ba zai kai ka ba to dukkan jarrabawa ba ta wuce wannan gida biyu din ko Allah ya jarrabe ku dan zunubai ko kuma Allah ya jarrabe musulmai na kwarai dan ya dauka darajar su to mu sani jarrabawar da ake ciki a yanzu to jarrabawa ce ta zunubai zunubai da aikin fasadi da sabo da ƙeƙashewar zuciya da kuma rashin sanin makomar ƙarshen mai zunubi da laifi a gun Allah to shi yasa da yawa daga cikin mutane suke aikata zunubai mu sani cewa a zunubai sun yi yawa kuma yawaitar zunubai a cikin al'umma iya cikin asbabil jaliba lil waba wa ta'ud iya cikin manya-manyan abubuwan da suke jawo bala'o'i da annoba dukkan wata fitina da ta faru na bala'i da tashi hankali a cikin musulmai to a galibiyar abin da yake motso wannan jarrabawa sabon Allah ne da kaucewa hanyar Allah lafiya ma fashi zira musamman abin da ya fi jawo bala'i kusa-kusa da annoba da ɗebewan albarkar abubuwa da yawa malamai suke cewa musamman babu abin da ya kai alfaja ta zina duk al'umma da take yada zina a junanta to babu shakka ta tsokano Allah in ma ana tsokano Allah ne ta taɓo shi kuma ta siyo ta taro rigima da kanta babu yanda za a yi Allah ya bar ta zauna lafiya da zina da liwaɗi da cin riba da sihiri da bokanci da annamimanci da hasada da mugunta da gaba duka waɗannan abubuwa suna jawo musiba tashin hankali tunda babu ɗaya daga cikin waɗannan face akwai nassi kansa wajen haramta shi daga Allah zuwa ga al'umma zina haramun ce liwaɗi haramun ne riba haramun ce sihiri bokanci haramun ne annamimanci haka hasada haramun ce mugunta da gaba annamimanci duka Allah ya haramta wannan ba musulmi ɗaya da zai zayyana masa waɗannan da sauran waɗansu wanda zai ci bai taɓa jin cewa an ci Allah ya haramta su ba mazinaci ya san zina haramun ci ɓarawo ya san sace haramun ci ɗan ina da kisa ya san kisa haramun ne mai zuwa gumboka ya taɓa jin cewa zuwa gumboka haramun ne mai luwatsi ya san luwaɗi haramun ne annamimi ya san annamimanci haramun ne mai hasada ya san hasada haramun ne mai mugunta da gaba da juna ya san duka wani Allah ya haramta ba musulmin da zai ce ko shi ba malami ba ne ko baya zuwa makaranta ba wanda zai ce ma yau zina halal shekara yake yi ko ita ta mai da zina sana'arta ko shi ya mai da zina aikinsa ya san haram yake aikata ba haka nan barawo haka nan dan luwatsi haka nan mai zuwa gumboka in dai musulmi ne ya san canti da tsafi da bokanci ya san haram ne amma kekashewar zuciya da yarda da duniya da kuma ganin abin da ake faɗa a lahira kamar ba gaske ba ne shi ya sa al'umma ko waiwaye ba sa yi idan sun cusa kansu cikin wancan aikin zunubi dama mafi girma daga cikin maƙiyan mutum musulmai abubuwa ne guda uku kamar yadda malamai suke faɗa na farko shida inna shaitan lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa na biyu son zuciya zuciya tana jikinka amma makiya ce da kai inna nafsal amaratun bisu illa ma rahima rabbi abu na uku duniya duniya muna raye a cikinta amma ba ta son mu wala ta guranna kuma hayatin duniya wala ya guranna kun bilahi zuru waɗannan abubuwa guda ku kuita ka tsantsan da su shedan son zuciya da kuma duniya a galabiya su ne suke halakar da musulmai har ma wanda ba musulmin ba ku duba matsayin son zuciya ku duba matsayin annabawa da suke da girma da kima a gun Allah amma Allah sai da kirai annabi mursali yake jan kunnen su game da son zuciya ya daudu inna ja'alna khalifatan fil ardi fa kun bayna nas bil haqqi sai ce wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu mal hisab cewa ya daudu mun san kan ya ka halifa a bayan ƙasa kaiwa mutane hukunci da gaskiya kar ka bi son zuciya kar ka bi son zuciya idan ka bi son zuciya za ka ɓace ma wa hanyar Allah manzon Allah shi ma Allah ta'ala yana cewa da shi kar ka bi son zuciyarsu bayan gaskiya ta bayyana gare ka idan kai wannan za ka zamto ɗaya daga cikin wanda suka zalunci kawunansu wannan duka annabawa Allah ke faɗa wa waɗannan abubuwa to ina kuma wanda ba annabi ba kun ga mu ne min babi aula akan mu yi kiyaye mu yi taka tsantsan to daga dukkan waɗannan laifuffuka ba wanda a yanzu nan ba aikata shi kuma wa'ansu ma a fili suke aikatawa ma'ana suna cewa Allah ka haramta abu mun yi duk abin da za ka yi ka yi shine dukkan musulmin da yake tajihirin bayyana zunubi to abin da yake nufi kenan ka san ko gwamnati ce ta sa doka wanda ya fito yake adawa da gwamnati in an kama shi zunubin su ya fi girma domin za ta iya ja in ja da gwamnati gwamnati ta sa doka ya ce sai ya karya irin waɗannan gwamnati ba ta so su samu su to ka ɗau kuma allah da ya halicce ka ya halicci duniyar ma duka da abin da kake rayuwa ciki kuma shi ya sa doka ga abu ya ce kar a yi kuma kai ka fito kace sai ka yi to anya in ma ba ilimi inda kyakkyawan hankali ka siyawa kanka zaman lafiya ko anya ka tabbatar akwai mutuwa ai ina kakanka na biyar ina kakanka na hudu ina kakanka lauko wani ma ina iyayensa duk sun tafi to ka san duk abin da ya cinye ma kakanu ya cinye ma iyaye wallahi ba zai barka ba in nagarta ne da komai da salaha sun fika to sun tafi sun sun barka kai ma kana na kana zaka bi su kuma ba wanda ya je leko ya dawo ko ya bugo waya ko yi text message akan me yake faruwa ta ba wanda yi in an tafi an tafi kenan kawai wanda ya je shi ya gani abin da ya je gani kuma an ce hali kyakkyawa da aiki kyakkyawa shine mafitar ka bayan ka mutu kyakkyawan kuduri da kyakkyawan aiki ba ruwan Allah da kai ka tara shekaru ka tara dukiya ka rike mukamai ka ajiye takardu ka yi certificate ka yi waye duk wannan Allah ta'ala ba ruwansa da su tsani ne domin ka gina lahira ka kawai amma in ka sake waɗannan abubuwan suka shagaltar da kai da lahira to babu shakka rayuwarka ba ta yi amfani ba saboda ka idan ka rigo ɗauko ɗaya bayan ɗaya ku duba yadda alfasha ta zina ta yaɗa al'umma yan uwa alfasha zina ta yi yawa ba ɓangaren matan a yau da ba a zina da su dama karuwai wannan ba ta so ake ba dama aikin su ne sana'a su ne sau riga sun yi da su zama tsinannu suna wannan aiki ka ɗauko 'yan mata yarinya a gidan babanta da babanta yar sunna an ɗaura aure da sadaki da shaidu a matsayinta ta 'ya ana tarbiyyantar da ita amma da yawa a gidajen mahaifansu an lalata su idan ka ɗauko ɓangaren zawarawa wanda sun taɓa auren auren ya mutu su ma in ka ɗauko su kashi da yawa daga cikin mata zawarawa ana zargin su da wannan fasadi idan ka ɗauko kuma hatta matan aure inda zinan ma tafi muni tafi zama Allah wadai a ce yau mata tana da miji ta je ta ba da kanta ya zinar ita wannan bala'i ya kai bala'i wannan irin fishin da Allah ke da irin wannan aikin fishin ya kai fishi a yau ba a gobe ba akwai rahotanni da labaran da yake zuwa da irin wannan abubuwa a kama matan aure bawarawa 'yan mata da sauran abubuwa da yawa a garin musulmai gaba da baya kuma wani abubuwan akwai sa hannun mahaifa da masu tarbiyyantarwa wani ne ya haifi ya ta balaga amma ba ruwansa da ita ka fi kula da kazar gidanka ko akuya akan yarka ka bar wa uwa ya ta yi wanka ta tafi jaka ina za ta je ina za ta dawo baka sani ba wani sai shekara iya zuwa gun yarka hira amma wala baka san daga ina ke zuwa ba ba ruwanka da shi to duk abin da ya jawo ya samu yarka kai ka sayar da kuɗin ka bayar mata ƴaƴa mata da matan aure kiwon su ake yi yanda ka san kuɗin aljihunka aka ake musu ba a sake da su shi ya sa manzon Allah ta rifkan bil qawarin ku yi hankali ku yi takatsantsan da kayan karau mace kayan karau ce mace ɗaya dalilin ka sai ta ruguza ma zuriya duka sai ta jawo kakannin ka na goma bakar magana nan kuma ita kadai ta jawo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mata wa'azi game da zina cin lokacin sa in kun yi mubaya'a kun bi manzon Allah da gaskiya to wala yasriqina wala yaznina wala ya kasan aula da hunna zuwa ƙarshe sai hindi binti utuba ta miƙe tsaye wata sahabiya ce ta ce a tazinil hurra ya rasulullah yanzu manzon Allah mace ya mai iyaye a ɗaura aure da sunna da sadaki za ta bada kanta dai zina ya za ta yi zina manzon Allah ai zina aikin bayi ne marasa asali wanda ake kamo su a gun yaƙi su ne za su yi zina amma ya dai mai uwa da uba da sunna da sadaki ai da wala ta yi zina abinda hindu take faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi nan abubuwa su lalace ga harkar luwaɗi wanda bokaye za su ɗora wani kan cewa idan iya so ya buwaya ya gagara a kasuwa ko a siyasa ko a mukami ko waye to sai ya zama ɗan luwaɗi haka suke ɗora su aka kaga mutum da mutuncinsa da kimarsa Allah ya masa goma ta arziki amma boka ya ɗora shi harkar luwaɗi a dinga samun yara marasa tarbiyya ana samu ana siya sabon mashin ana ba su suna zama yan luwaɗi akwai wani jami'in tsaro babba ne mun taɓa tattauna da shi ya faɗa min cewa akwai wani mashin irin sabbin mashin nan da yara suke hawa ya faɗa min wata namba a jikin mashin din wani identity ne ya ce wala duk inda ya ga wani identity a liƙe a jikin mashin na ɗan luwaɗi ne da kansa kuma jami'in tsaro ne sun bincika sun tabbatar da wannan lambar su ce shaidar su ce identity su ne a liƙe ke a jikin mashin ɗin ana ɗaukan su ana lalata da su da ana ba su mashina suna ihu a gari suna bige yaran mutane ga shi ya ga riba idan ka ɗauko riba bala'i riba ya kai bala'i wanda manzon Allah yana cewa riba tana da kofa aƙalla wajen kofa saba'in wajen laifi a gun Allah hawa hawanta da irin kamun da Allah zai aka riba amma ya ce mafi kankantar kofar kamun riba a kun Allah to tamkar mutum ya je zina da mahaifiyarsa ita ce karamar kofa a riba karama kenan to ina ga saura daga ta ɗayan zuwa ta sittin da tara ɗin wani irin bala'i ne kai wannan yanzu yanzu ka duba yadda ake cin riba da rashawa da hanci a kasuwanci bashi da ruwa rantsar wajen sai da kaya algus canja farashi nan da nan waya za ka yi kano ko yola ko kaduna ko ina ne ka ji a wannan kayan sun tashi kai fa na ya kai wata da cewa masa ka tare shi ba abin da ya dame ka kai dai ka tara kuɗi kawai me Allah zai yi me Allah zai ba ruwanka me halal me haram ba abin da ya dame ka da shi to wannan ya bayye ya watsu yayi yayi intishari a cikin al'umma ya yaɗu sihiri da bokanci shi ma wata kasuwa ce da suke ce a yau mutum za a ga bai ma mallaki abin da ya kamata a ce dukiyar ta tsune masa ido ba amma ya sa wani a gaba sai ya je ya lalata shi a gumboka bukatar sawa ne daina fita kasuwa bukatar sa mukamin wani a kwace bukatar sawa ne da wancan su rabu ba su dace a aure ta ba bukatar sawa ne kastare ya lalace ya ɗau dukiya ya ɗau kafa ya tafi wajen bokaye da mushirkai da 'yan tsafi a mai tsafi a mai sihiri a mai bokanci a kan bukatar ta biya to a je ma bukatar ta ta biya manzon Allah yana cewa man ata kahinan aw arrafan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka ko dan cimfi ko dan tsafi ko dan rufa ido ko dan duba har ya ka amince da abin da boka ya faɗa ma to mutum ya kafirce qur'ani gaba daya kuma manzon Allah ya ce duk wanda ya je wajen boka ko dan duba ko dan cimfi ya faɗa mai magana bai yadda ba ya faɗi magana ka ce kai boka wani abin ba zai ba ƙarya ne to zuwan da kai sai kai sallan kwana arba'in Allah bai karba ba hadisi ne mai inganci manzo Allah ya faɗa to yanzu idan ka ɗau mutane ɗari cikin mutane da suke ta'ammali da bokaye kashi casa'in da biyar musulmai ne mata da maza musulmai ne suna sallah suna azumi wasu ma suna zuwa aikin hajji wasu ma suna ba da zakka amma suna da bokaye a ƙauyuka domin rashin sanin haɗarin al'amari duk boka da mai zuwa gunsa da yadda da abin da suke kafirci ne wattaba ma tutlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman sai ce mai walakin na shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir suna kona mai mutane sihiri ga annanimanci wanda mazan Allah sai da ya ga wasu kaburbura guda biyu a garin Madina yace waɗannan ana musu azaba amma wa ma yu'azibani an kabir idan kun ji laifin da yasa ake ce mun ana musu azaba laifin a idan ku ba babba bane sai sabai suke cewa matsala mai laifin su sai ke cewa ɗayan kana yamshi bin namima ba zina yake ba ba luwaɗi yake ba ba ribe yake ci ba ba kaza yake yi ba kawai annamimi ne ya ɗau maganar wane ya kaiwa wane ya ɗau su wane ya kaiwa wane ya haɗa wane da wane dalilin wannan laifin Allah ke azabtar da shi a kabari in ji bakin da baya ƙarya manzon Allah ne faruwa yamshi bin namima dalilin da yasa ake masa azaba kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma kana la yastatir min al-bawl ɗaya idan zai yi fitsari baya tsarkake kansa ko kuma a baya suturtuwa iya buɗe a ɗauran sa ko ina dalilin wannan sai Allah ya fiki da yake masa azaba ga hasada ta yi yawa wanda ta ta'akulu hasanat kama ta'akulu nar al hasada tana cinye kyawun ayyuka kamar yadda wuta take cinye kirare ko auduga ita ma ta yi yawa cikin mutane ga gaba ga mugunta ga son shari ya samu ɗan uwanka da ƙin alkhairi ya samu naka duk abin da ake ciki akwai kenan to kar ku daɗa kar ku rage waɗannan da waɗansu su su ne suke jawo al'umma bala'i da abubuwan da ake ci na rashin jin daɗi mu sani ya uwa ka ba irin zuno manya manyan zunubai sun zama to sabab na rashin zaman al'umma lafiya akwai hadisi na abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yuzhir al-fahisha fi qaumin qatt al-fahisha ba ta taba bayyana a cikin mutane ba duk yadda suke hatta yu'linu biha har su bayyana wannan alfashar ba sa tsoron Allah ba sa kunyar mutane illa fasha fihi mutba'un wal auja ba ce annoba da jinyoyi sai sun yadu a cikin su dai al'umma za su ke bayyana alfasha a fili to da annoba da jinyoyi sai sun yawa a cikin mutane allati lam takun madat fi aslatihim wanda mutanen da suka wuce kuma san su ba yanzu ka ɗauko ɗan shekara arba'in da ya mutu kowa masa ka tambaye shi wasu jinyoyin wallahi bai san su ba wata wace ce an yi gwaji an gano kaza an gano kaza an gano kaza duk wanda suka mutu shekara talatin arba'in bai ba san waɗannan abubuwan ba domin a lokacin sabon bai yaɗu ya kai haka ba lam takun madat fi aslatihim alladhina madaw wanda suka gabace ku ba san sunan jinyoyin ba da bala'o'in amma yanzu ga sunan sun shafi kowa da kowa ibn majah imamul albani ya inganta hadisin akwai abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zahara bina war riba idan zina ta yaɗu da riba a al'umma cikin alƙarya faqad ahallu bi anfusihim azab Allah to sun dace azabar Allah ta sauka a cikin su wai kuma ba sai masu yin kadai zai shafa ba a'a har wanda ba sa yi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnar da in an jangolo ta ba wanda suka jangolo kadai abin zai samu ba har wanda ba su ma to ashe akwai sabab akwai yan haddasuna na bala'i a cikin al'umma maciya riba mazinata da sauransu shi ma imamul hakim da albani sun inganta hadisi maimun ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara yarda da ita take ta sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu ummati bi khairin al'ummata ba za ta gushe kan alkhairi ba malam yufi fihim walidatina matukar ba a sami yaɗuwar ya'yan zina a cikinta ba in dai ya'yan zina ba sa yawo ba su ma ba a yi zinin ba ma an same su ba to lalle al'umma tana cikin alkhairi amma fa za fa sha fihim walidatina idan ya'yan zina suke yawo cikin mutane fa aushaka Allah an ya'ummahum bi azab to ya kusa Allah ya damƙe su ya game su da azaba gaba su yanzu ku je kotuna ku yanda ake ta shari'ar yanzu na uba iya ba nasa bane uwa tana nata ne uwa iya cewa kaza uwa tana cewa kaza haka kalla ka je kotuna baka samu irin kisa kisan waɗannan mu kalla kotunan mu ka je ka dinga ziyara kana gani a dinga rigima akan yaya wani a same shi kafin a daura auren kuma da shi za a je gidan mijin wani a gidan mijin a yi ha'inci a je a samo shi ba dan mijin bane ba suna nan jingim a cikin mutane to yaɗuwar irin waɗannan yaya manzon Allah ya ce wallahi dab kuke da Allah ya game ku da bala'i gaba ɗayan ku ba mai ƙara jin daɗin rayuwa in kai kuɗin baka huta ba malamin bai huta ba talakan bai huta ba mai mulkin bai huta ba basaraken bai huta ba ba wanda yake cikin kwanciyar hankali duk wanda ya ganshi hankalinsa a tashe yake domin akwai abin da ya dame shi a ransa to wallahi irin waɗannan abubuwan kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta sune irin abubuwan da suke jawo mutane bala'i a Allah ta'ala baya daga kafa idan an sabe shi ku fahimci wannan in dai har doka ta sauka ya ce kar ai kar ai kar ai kuma an faɗa kowa ya ji wallahi idan al'umma suna aikata wannan aikin saurara irin kamun da Allah zai musu domin haka sunnar Allah ce a bayan ƙasa ba a kan ya fara ba mu ɗau misalin da kowa zai iya gane ba sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da tsananin biyayya gare shi hatta kafirai sun tabbatar da kan cewa da wahala a samu jagoran da al'ummata suke mai da'a da biyayya kama mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin abin da zai ce musu yi su ki babu shi amma menene ya faru a hadisa ta yakin Uhud a yakin udu manzon Allah ya tattara wa sahabbai wajen su hamsin karkashin jagorancin Abdullahi bin Jubair dan gidan Jubair bin Al-Awwam yace ku tsaya akan wannan dutsen Jabal Ruma har yanzu iya nan a tare yanzu wajen garin Madina yana ganin ku tsaya akan wannan kar ku sauka sai na ce ku sauka waɗannan sahabbai da jagoran suna tsaya akan dutsen aka fafata yakin farko kirimin farko a yaki sai sauran kafirai suna guduwa suna jefar da makamansu sun sare sai suka ce to mu sauka mana tunda dama ai tsora mu ana ne dan dibaran yaki to yaki an kora kafirai me ya ragu mu je mu dauki garima sai jagoran su ce a a manzon Allah ya ce kar mu sauka daga nan ko mun ga ana kacan kacan da namu su kar mu sauka mu zauna sai har umarni ya zo mana suka ce ai hikima ce manzon Allah ya fada ta yaki tunda aka dinga tawili adadi da yawa cikin wannan mutane hamsin suka tafi an bar mutane bakwai ko takwas a wata ruwaya da shi jagoran da wasu suka ce mu za mu sauka sai manzon Allah ya zo ashe wannan ganinsu akan dutsen ashe shi ne abin da ya zame wa kwamandansu na wancan lokacin matsala da ya ga sun sauka ke suka yi wani gangan ko suka zagayo ta bayan waɗannan mutanen da suka sauka suka zo suka ritsa manzon Allah da sauran sahabbai wa an ta gaba wa ta baya aka yi yaƙi mara daɗin tarihi a musulunci sai da aka kashe mahadatan ƙurani sama da saba'in a wannan yaƙi menene ja musu saɓa umarnin manzon Allah ƙwara ɗaya ba kissa tana cewa walaƙad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum وتنازعتم في الأمر وأصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة التي ثم صرفكم عنكم sannan da ku ne kuke cin nasara sabawa maza Allah sai abin ya juye ke suka da suka hau kanku amma ku je wala kada afa anku bayan kun ɗanɗana aya a hannu Allah ya yabe muku to abin da ya ja musu wannan bala'i shine gashi yanzu kai da ko a kawa'idi ba sunanka zaka ce zaka saba Allah Allah ya barka lafiya ga sahabban da ishara ya zo da su a Qur'ani wasu ba sunan sai zo a Qur'ani kuma Allah sun yi wannan Allah bai basu ba kai kuma kace zaka yi fara lafiya ai ba zai yi ba kai ba wani shafaffe da mai a kuffarukum khairun min ulaiku kafircin da kuke yafi na wancan din yafi irin ya ci shi alkhairi ba bi shi ba duk kafirci duk sabo sabo ne shi yasa Allah ta'ala ya dunkule magana kafin mu zo a mutane da yawa zunubai ya halakar da su kamar yadda qur'ani ba mu labari a qawamun khuliqu bi sababi ma'asiyati al'ummatai daban-daban da qur'ani ba mu labari sun halaka dalilin sanadiyar zunuban su dan maruta da mera an dirka ke su an su an nike su gaba daya sanadiyar me zunubi a qawamun asbahu fi diyarihim jasimi wa an su mutane zunubi ya sa sun mutu akan gwiwoyinsu a gidajensu nil jawun Allah ya zare rayukansu gaba daya a kawamun akhadhatu sayha wa an su mutanen zunubi da saban Allah ya sa tsawa mala'ika ya musu tsawa gaba daya suka mutu a kawamun akhrattahum fil yam wa an su kuma an nutsar da su a ruwa sun mutu a ruwa sanadiyar zunubi a kawamun yamqutuhum Allah bi fi'lihim wa an su kuma Allah ya yi fishi da aikin su Allah baya son su ya kyamace su yasa Allah ya dunkule magana cikin suratul ankabut ya ce fa kullan akhadna bi zambi akhadna bi maza bi zambi dukkanin su mun danke su sanadiyar zunuban su wa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai da aka tura musu iska bakar iska tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinahu iska aka tura duka ta halaka su ba wanda aka bari ko dan zaman gida ba a bari ba Allah ce an yi waye gari sai kufan gidajensu ba kowa kowa ya mutu zunubinsu ne ya musu mutanen annabi salihu alaihi salam afwan mutanen annabi huda alaihi salam su ne iska ta halaka su Allah ke cewa daga cikin sana annabi salihu alaihi salam man kasamna bihi al-ardh akwai wanda kasa ta bude suka yi ciki kamar karuna da mabiyansa man akrakna wa minhum man akrakna daga ciki akwai wanda ruwa ya dilmiyar da su suka mutu a ruwa fir'auna da mutanensa amma ƙarshe sai Allah ke cewa ma kana Allah li yadhlimuhum duk da abin da Allah ya wala ba zalunta su yayi ba walakin kanu anfusuhum yadhlimun kansu suka zalunta yasa Allah ya musu irin wannan iblis da iya cikin bayin Allah a cikin aljanna da shi ake bautar Allah ake biyayya ga Allah ake kamai da Allah ya ce iblis ya abu kaza ya yi ya ƙarshen iblis ya kasance وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله ليس إبليس يغا يا جا غير النبي آدم sai ya ya girma kan yace ba zai ba wannan shine laifin da iblis ya fara yi wa Allah bayan kasa to yanzu Allah ya ce kar a cire ba kana ci Allah ya ce kar a yi zina kana yi Allah ya ce kar a yi luwaɗi kana yi Allah ce kar ayi hasada kana yi kuma zaka ce zaka zauna lafiya shedan fa aljanna yake ba a tare da mala'iku suke ba activity din su duka da mala'iku suke yi amma ga umarnin da Allah ya bashi ya ki sai Allah ya fishi da hitsi ne masa albarka punishment na farko da Allah ya masa yake cewa ihbit minha fama yakun laka an tatakabbara fiha fakaru ka fita daga aljanna domin aljanna ba gidan masu girman kai bane ka fita daga aljanna Allah ya kore shi ya fito ya ce innaka mina sabirin kana cikin kaskantattun mutane har duniya da tashi ya yi wa Allah laifi karo ɗaya bai tuba ba ya yi girman kai Allah ta'ala ya watsi da al'amuransa gaba daya ya zama bala'i wa kansa bala'i ga al'umma mutanen annabi nuhu alaihi salam ba da ma ta kunu fil fasad wa takabbur bayan suna cikin girman kai da fasadi suna jiji da kai wajen girman kai sai Allah ya turo annabi nuhu alaihi salam ya musu wa'azi abin da suke ba daidai bane ba ya zauna tsawon shekara 950 iya da'awa iya wa'azi iya ta kiransu ba yanda bai kira yan su mutanen nan ba qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yajidu lahum du'a'i illa ansara eh, illa illa illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ba irin yanayin da bai mutane ya musu wa'azi ba gida gida unguwa unguwa makaranta makaranta ɗaki ɗaki unguwa unguwa duk ba inda bai je ba ya je gon sana'ar ku ya je gidajen ku ya je gonakin ku ya tara ku ya bi ku ɗaiɗai ku duka yayi duk irin salo na da'awa ba abin da annabi Nuhu bai ba tsawon shekara ɗari tara da hamsin ke wannan aiki bai gajiya bai kosa ba duk dan a ceto al'umma a kafa musu hanzari a gun Allah to da abu ya kai abu hanzari ya ƙare iya lokacin da Allah ya ɗeba wa annabi Nuhu ya tsaya sai Allah ya ce to annabi Nuhu shi na lokaci ya yi ya lai zan yi maganin su Allah ta'ala ke cewa hatta idza jaa amruna amruna shine halakuna lokacin da suka fasa suka fusata Allah suka kiyarda da abin da ya turo wa manzo su karba to sai Allah ya niyyar halaka su wa farat tanur sai ruwa ya fara bubbuga a gunda ake gasa masa shine asalin ruwan tufan kenan daga gunda ake gasa masa daga murhun sai ko ga ruwa ya fara bulbula ƙasa ruwa sama ruwa daga nan bala'i ya abu kuma wallahi min fiha min kulli zawjin ithnayn sai Allah ya ce nuhu to duk abin da ka sani ka ɗau mace da namiji ka sa a cikin jirgin ruwanka dabba ce kaza ce waye waye duk dai ka haɗa mace da namiji ka jefa a ruwanka kawo ka tafiyar ka kawai umarnin da Allah ta'ala ya bashi kenan fasluku fiya min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak da kai da iyalanka kuma illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman sai wanda halaka ta same shi to shine kadai ba zai bi ka ba kamar ɗansa da matarsa amma duk wanda ya imani da kai to ku shiga wannan jirgin ruwan shine tsira kuma shine kaiwa gaci sai Allah ta'ala ke cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba a samu wanda suka yi imani da annabi nuhu ba sai yan mutane kaɗan in ji Allah subhanahu wataala kun ga dalilin zunubai Allah ta'ala bai basu ba sai aka aiko tufa gaba ɗaya halaka su duka ba wanda aka bari in ka ga mutum ya yi saura to iya cikin tawagar annabi nuhu masu imani amma dukkan wanda ba su da imani Allah ya halaka su ƙarshen zunubi shine halaka mutane annabi hudu alaihi salam shi ma annabi hudu ya zo ya wa'azi yayi dukkan abin da zai bayan Allah ya tauye da risala jahadu bi ayati rabbihim ke suke ma jayayya da ayoyin da Allah ta'ala ya turo annabi hudu hudu kaza kaza kaza ma ji ta nabi bayyana ai duk abin da ka zo mana ba hujja suna cewa mu muna ganin ma an tara ka ba'du alihatina bisu muna ganin ai wasu daga cikin alloli ne ma suka jefe ka kama wannan surutan sun washe ka sun ma baki duka suke faɗa masa miyagun maganganu na cin mutunci da rangin arziki shine jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula suka saba wa manzon su annabi huda alaihi salam wattaba'u amra kulli jabbarin ani suka bi umarnin dukkan wani jabberi wanda wanda yake da taurin kai game da Allah wa atba'u fi hadhihi ad-dunya la'ana wa utbi'u wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana a wannan duniya sai Allah ta'ala ya bibiyo su da tsinuwa Allah ya tabbatar ya tsine musu albarka a karanta tarihinsu a ƙur'ani kuma al'ance su sai Allah ke cewa yau malƙiyama a alƙiyama ma Allah bai basu ya tsine musu albarka sai Allah ta'ala ke ce ala inna adan kafaru rabbahu ala bu'udan li adil qawmi hud cewa adawa sun kafir cewa Allah ya turo manzo sun ki su bishi lalle adawa su ne mutanen annabi hudu Allah ta'ala ya nesanta su daga rahama me ya ja musu wannan zunubi mutanen annabi salihu alaihi salam shi ma bayan annabi salihu ya zo ya yi wa'azi suna cikin jarima annashi'a mummunan laifin da yake yaduwa yake bazuwa bayan an yi an yi an yi su dawo ba su dawo ba wa akaza allazina zalamu sayha sai Allah ya sa mala'ika Jibril ya zo bayan alƙaryar ya kwarare tsawa kururuwa kawai yayi fa azbahu fi diyarihim jasmi sai kowa ganshi a durkushe ya mutu a ciki- ya mutu a gidansa ba kansa aka cire ba ba bom aka je masa ba ba wata guba ya shaƙa ba ba corona ba ce ta zo aka ne ko tsawa ce ta mala'ika ko ta halaka su amma ku yayin zan kuna tsoron corona da hana ku haɗa jami'a masallaci ta hana ai aikin hajji ta hana ai waye amma ba ku tsoron saban da Allah zai turo mala'ika ba a tsoron sako da zunubin da ya nasanta alqur'ani Allah ya halakar da al'umma akan laifin amma ba a tsoron sa ana tsoron abin da tabbacin sa ba gashi nan ana tantama da tantama yau ka ji magana ko ka ji warwarta ji ka ji magana ka ji an warware haka dai laisa lahamin qarar kowa abin da ilimin su zobe suke faɗa akan to amma zunubin da Allah ya tabbatar Qur'ani ya halakar da mutane ko mun tabbatar abin da Qur'ani ya faɗa mana gaskiya ne to amma gashi ba ma tsoron sa cin riba zina luwaɗi zuwa wajen bokaye duka gashi nan ya jawo dalilin da Allah ya halaka duniya a wancan lokacin amma gashi yanzu ana kutsa kai cikin su amma ko in kula ba a yi ba a tsoron su domin zuciya ta ƙeƙashe sun makasar ƙulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijarati aw ashadu khaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna min lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna min lama yahbilu min khashyati Allah wa wallahu ghafilun amma ta'malun mutanen annabi salihu kuma Allah ya ba mu labarin ya halakar da su mutanen annabi lutu alaihi salam ba da ma kanu fi jarima fi jarimati luwaq wa inat bayan sun kasance cikin jarima ta aikata luwaqi shine namiji ne mai namiji da taurin kai da bijirewa annabi da faɗa masa bakar magana da Allah ta'ala sai ya musu wata azaba da Allah bai taɓa yi wa wa'ansu mutane azaba da irin wani azaba a duniya ba azabar da aka musu shi yasa hadisi ya inganta manzon Allah yake cewa duk inda ake aikata luwaɗi to mala'iku gudu suke abu wata rana sai aka tambayi mala'iku me yasa kuke gudu idan gunda ake luwaɗi kun san ana luwaɗi kuke guduwa ya suka ce ai a gaban mu Allah ya halakar da mutanen annabi Lut alaihi salam shi yasa muke jin tsoron kada Allah ya halakar da al'umman nan irin halakar da yawa wancan domin kada idan ya nuna mana irin wannan bala'i ba fa so aka yi wa ba gani suka yi amma suke tsoron kada Allah ya maimaita wannan bala'i Qur'ani ya ba mu labari abin da aka musu ja'alna aliyaha safilaha suna zaune da farko dai sai Allah ta'ala ya fara musu irin halayen dinna bayan sun zo wala qad rawaduhu an an nafsihi ko wala qad rawaduhu an gaifi fa zama suna ayunahu sun nuna kadai a wajen bakinsa da suka zo ai bakin mala'iku ne da baki suka zo har wake ta fattakullah wala tukhuduni fi dhaifi ku ji tsoron Allah kar ku bani kunya a cikin baki na mana in kuna fasadin ku ai baki ne ku bani mana na gaba da su lafiya sai baki suka ce kyale mu da su da suka nuna kwaɗayin su na alwaɗi na ji a daina cewa luɗu din nan kuskure ne gaskiya luɗu sunan annabin ne annabi luɗu sunansa kenan liwaɗi ne alfasha din yawwa kada ce wani ɗan luɗu ne a sai dai wani mai luwaɗi ne shine abin da fi dacewa lutsin suna ne na annabin Allah kamar yadda qur'ani nassanta sunansa qur'ani amma luwaɗi ne alfasha din Allah ta'ala ya raba mu da ita Allah yake cewa sai Allah ta'ala ya musu ta irin azaba an ce suna kwance a gidajensu wani iya bacci wani iya tsaye wanda suna girki wani iya daka wani iya kasuwa sai Allah ya sa mala'ika ya ce cicciɓo garin ya sanya fuka-fukansa a duk eriyan ƙasar da ake aikata wannan luwaɗin ya sa fuka-fukansa ƙasa ya cicciɓo garin tun daga ƙarƙashin ƙasa aka ce kuma ya sama da shi domin ƙarfi na mala'ika an ce wallahi mai bacci mai barka ba wannan goron akan tebur ba ta faɗi ba zaka abin nan koko akan akwashi bai motsa ba Allah ya sa mala'ika ya cicciɓo garin sai da mala'ikun sama na ɗaya suke ji motsin mutanen garin an ce in zakara yi kyara mala'iku suna ji domin sai da aka yi su gudab da sama mala'iku suna ganin suna jin su sannan kuma sai Allah ya ce wa mala'ika ya musu juyin waina an kai su sama ba sama da tafiye shekara ɗari biyar kuma tafiya hawa'iyya yanzu ka ɗau dutse kamar girman masallacin nan a yi sama da shi a ji a yanke shi a kai yi sama a yanko shi duk gudunsa da zai yi sai ya tafiya shekara ɗari biyar bai zo ƙasa ba in dai ya je sama tafiya ce hawa'iyya irin tafiyar iska sai ta tafiya shekara ɗari biyar a kai su gun sannan kuma Allah ta'ala ya ce a juyo da su ƙasa a kifo su bayan an kifo su ɗin aka haɗo su da duwatsu na wuta wa amtarna alaihim hijaratan min sijil mawdudin musawwamatan inda rabbi wa ma hiya min az-zalimin biba'id Allah ya ce kowane mutum ɗaya an sajjala sunansa a cikin dutsen wuta kuma da aka jeho shi ya samu domin technology irin na Allah duk adadin mutanen kowa da sunansa ne musawwama shi dutsen akwai alama ta na wane ne wane na wane ne dutsen wane ba zai samu wane ba a cikin wannan hargitse tseniyar kasar aka jeho duwatsun kuma suka halaka su a ciki shi yasa an ce har a yau har a gobe ko tsiro baya fitowa a wannan garin iyayenkin falastin wani gari da ake ce masa dom ko noma ba a yi agun an ce ko a jirgin sama za ka wuce da sai tukun sai kayi mura domin har yanzu bala'in iyanan bai wuce ba akan jarimar luwaɗi ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil Allah ya ce mawdudun musawwamatin inda rabbik sai ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id ku az-zaliman wannan al'ummar aibun bai nisa da ku ba qur'ani iya karanta muku na ji to yanzu wannan bala'in ba a tsoronsa ba aikata shi ake ba wa'ansu ma a fili suke aikata shi sanannun mutane ne suna nan suna yi kuma ga irin bala'in da Allah ta'ala yake a kansa an gane da ke ko saboda ka irin wannan iya jawo mutane musiba da bala'i Allah ta'ala ya tsare mu mutanen annabi shaibu alaihi salam babban laifin da suke yi wa Allah da ya shahara Allah ta'ala ya fishi da su shine tatafiful mukyal wal mizan suna da ha'inci wajen awu da aunarwa shine babban laifin sakon Allah wa ila madina samu sa'iba qala ya qawmi abdullah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyal wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akafu alaykum adhab yawmin muhit wa ya qawmi awfu al-mikyal wal mizana wa la tabqasu an-nas ashya'ahum wa la ta'su fil ardi mufsidin ya musu wa'azi kar ku cuci mutane wajen awu kar ku yi kaza kar ku yi fasadi kar ku yi kaza Allah ya turo ni alkhairi nake nufi da ku amma suke cewa qalu ya shaibu a salatuka ta'muruka an natruka ma yabdu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha in dan wannan wa'azin da kake dan sallan nan da kake yi shine za ta ja za ta hana mu bin abin da iyayen mu suka yi ko ka hana mu abin da muka ga daman yi da dukiyar mu innaka la antal halimur rashid kai zo ni shirye ne kai irin yanzu har yanzu a cikin fajirai akwai masu fuda masu wa'azi wannan kaiwa kai kai waye ma tukunna ba mu san ka bane ne har yanzu kana da bakin zaka yi mutane wa azika zaka zaka sauransu to mutanen annabi shi baka zaka faɗa masa ya sallan nan da kake yi idan ta jawo zaka zo ka cika mana baki ka dinga mana surutu to bayan sun yi wannan aka musu wa'azi ba su dawo ba ga jarima ta cutar mutane wajen au da aunarwa Allah ya ce wala ba gyale su ba aka zallazina zalamu saiha su ma azzaliman sai Allah ya kama su da tsawa aka yi musu tsawa mala'ika ya musu awa suka mutu fa azbahu fi diyarihim jasimin ya suka waye gari sun mutu a durkushe a gida gida a cikin gidajensu sai Allah ta'ala ke cewa ka allam ya ganau fiha kamar ma ba a yi su ba kamar ma ba su kamar ma tarihi bai taba yin su ba shine ka allam ya ganau fiha kamar ba a taba yin wa'ansu mutane ma mutanen da bai aibu ba domin sun fusata Allah Allah ta'ala bai basu ba kuma ya halaka su akan me akan tattafi filmi kiyalul mizan ha'inci amma yanzu ka duba wani bangare ne ba a ha'inci akan sa kasuwanci a haɗa mummuna da mai kyau a tauye a haɗa kaza duk abin da mutum ya san zai ya samu kuɗi a sai da abu bayan ya zama estate a sai da shi magani ya tashi daga aiki a sai da shi maganin kwari ya tashi daga aiki a sai da shi a haɗa manja da kamu a haɗa manja da baƙin mai duka a cikin al'ummar musulmai ana irin wannan ha'incin a haɗa kyakkyawa da mummuna mai aikin ƙarfi in ya gaba a ganin sa ya ha'inci duka ba irin abin da ba a yi na ha'inci to ha'inci ya jawo wa mutanen annabi shaibu Allah ya halakar da su gaba daya wailun lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yasawfun wa idza khaluhum aw wazanuhum yuksirun sai Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin azim masu tadabifi cutar mutane wajen au ba su da tsammanin cewa Allah ya tada alkiyama ne ala yazunnu ulaika masu irin wannan aikin ba su da tunanin cewa annahum mab'usuna li yawmin azim ba za a tada su a gaban Allah ba musu hisabi yau mai kumun nasu ne rabbil alamin Allah iya bugun yan kasuwa da bulala masu ha'inci a cikin su bayan waɗannan mutane Allah ya ce ka alam ya gano fiha kamar ma ba a yi su ba ala bu'dan lima da yana kama ba idan samu nisa daga rahama ya tabbata kan mutanen annabi shaibu kamar hakan yadda ya tabbata kan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam fir'aun duk da girman kansa ya ce malakum min ilahin ghairi ya ce ana rabbukum al'ala duk wannan cika bakin da fir'aun fir'auna shi ma yayi duk abin da zai a bayan kasa na dagawa da girman kai utbi'u amrahu wa ma amru fir'auna bi rashid mutanansa sun bi shi umarni yake ba suke bi amma Allah ta ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid umarnin fir'auna babu shari'a a ciki yakdumu qaumahu yawm al-qiyama fa awradahum an-nar ya jagoranci al'umma sarana al-qiyama iya tafiya da su ina zai kai su wuta shine fa awradahum an-nar fir'auna ya jagoranci al'umma sa ya kai su wuta sai Allah ke ce bi'sa al-wurid al-mawdu tir wadai da magangara irin ta fir'auna da mutanansa wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana a duniya an bibiye su da tsinuwa fir'auna za ta la'anatullahi alai Allah ya tsine masa albarka misali to wannan bibiyar tsinuwa ce inji Allah tun a duniya wa yawmal qiyama a qiyama ma Allah ya la'ance su bi sarifil marfud kir da irin taro na fir'auna da mutanansa bayan Allah mu sani cewa shi wa'azi da nasiha irin wannan da guraben da yake jawo hankalin al'umma to amfaninsa irin wannan ɗaiɗaikun laifi da aka zayyana wa mutane su kare su kawarce musu shi ne babban tasirin wa'azin ba wai a zo a ji a tashi ba ko a yi kaza da kaza a'a duk abin da ka san shi ɗan ya jarrabe ka kana aikata shi to in dai wa'azin nan ya ma amfani ka kaurace masa kauracewar ka da kyakkyawan ya sai iya kawo matsala cikin al'umma amma babban matsalar ka ji laifin qur'ani ya faɗa ma ba mai karatun ba ne ya faɗa ma a'a qur'ani ne ya faɗa ma amma a ce gobe ka sake nitsawa cikinsa to babu shakka akwai halaka Allah da kansa yake cewa zalika min anba'il qura naqussuhu alayka min qa'imun wa hasib irin abin da qur'ani yake baka labari to labarin al'ummatai ne da suka wuce tunda kan annabi hudu annabi nuhu annabi salihu shu'aib fir'aun da mutanansu na sauransu sai Allah yake cewa naqussuhu alayka naqussuhu alayka wanda muke kissanta ma labarin muke faɗa ma minha qa'imun wa hasib daga cikin garuruwan nan da Allah ya halakar akwai garin da har yanzu iya nan shine qa'im zaka iya zuwa garin misali ga Misra Egypt anan Allah halakar da Fir'auna ai ga tana tana zaka iya zuwa ga gani qa'imun wa hasid a cikin ma akwai wanda garin babu shi ma amma akwai tarihi kasar gun tana nan wa ma zalam wa ma wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum Allah ce wallahi ba mu zalunce su ba kansu suka zalunta fama akadat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi lamma ja'amur rabbih duk abin da suka san suna fakewa da shi wajen saban Allah lokacin da azaba ta zo bai amfani su komai ba an gane da kyau ko kai ne neman kuɗinka da maitar kuɗi ta sa kake cin riba to idan mutuwa ta zo ma wallahi kuɗin naka ba zai ma amfani ba idan wani ne zai saka ta'addanci dan girmansa dan matsayinsa to lokacin da Allah zai damƙe ka ba abin da zai iya yi ma shi yasa Allah ke cewa duk abin da suke saban Allah dan shi din to a lokacin da Allah zai kama su wannan abun bai sai hana Allah ya kama su ba yasa kar ka yadda ka yi bari da lahiranka a karo wani kar ka yadda a ce wanne zai ingiza ka zo ka saban Allah ka tafi wala kar ka amince da wannan lokacin da Allah zai dabe ka wallahi bayana shi ma ta kansa yake yi Allah ta'ala yake cewa lamma ja'a wa ma zaduhum ghayra tatabib ba abin da zai kare su zunubi ba abin da zai kara musu illa hasara da tabewa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى haka nan ubangijinka yake idan ya dinki wata alƙarya wa hiya zalima a lokacin da ke zalintar kanta inna akzahu alimun shirin kamun Allah mai tsanani ne ko mai radadi ne sai Allah ya ce inna fi zalika al-aya inda Allah ya faɗa mana annabawa daban-daban da irin sanadiyar zunubi da Allah ta'ala ya halakar da mutanensu sai yake cewa akwai abun lura a ciki amma liman kafa azabal akira ga wanda yake jin tsoron azabar lahira duk wanda yake tsoron azabar lahira to ya daina cire ba ya daina zina ya daina luwaɗi ya daina kazafi ya daina zuwa gumboka ya daina annabimanci ya daina hasada in dai kana tsoron azabar lahira domin Allah ya ce inna fi zalika al-ayatan amma liman kafa azabal akira in dai kana jin tsoron kamun Allah a kiyama to Allah ya ce ka tsorata daga wannan ka tsorata zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan ita ce rana da Allah zai tara mutane gaba ɗayansu wa zalika yawmun mashhud wannan kuma ita ce rana da kowa sai halatta wa ma nu'akkiruhum illa li ajalin ma'lum ba mu jirkinta musu ba face sai dan adadin kwanuka kaɗan amma kowa zai gama tsarin sai mutu to mun zo ƙarshen wata gaba amma akwai wasu abubuwa da suke zama kamar rigakafi na wannan musibu amma ana nuna mu lokaci yayi masu kasa da ya shiga saura mutu ugu to a takaice yau an su abubuwa ne a gurguje ayi hakuri babban mafita daga irin wannan halin da muke ciki na ɗaya shine ta kawalla a wajen kowa ya rike tsoron Allah duk inda yake kasa tsoron Allah a gaban ka abu na biyu at tauba idan kana zunubi ka ji ne baka ka tuba abu na uku haƙuri da kuma neman lada a cikin jarabawa abu na hudu dawowa zuwa ga Allah wajen addu'a da yawan aikin alkhairi da barin sabo abu na biyar al-azkaru sabahiyya wal masa'iyya ka riƙe azkar ambaton Allah safe da yamma abu na gaba al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar duk yanda kake ka zama to kana umarni da kyakkyawa kana hidin mummuna abu na shida ko na bakwai al-hadru min ash-shirkiyat wal bid'a wal khurafat ka tsarewa kanka kar ka fada cikin shirka ko bid'a ko abubuwan da suke aikin bokaye da insafi bi ismi lokaya wajen neman magani ko abin da kama da wannan daga cikin mutane akwai masu yada ƙarya da barna da kirkiran ƙarya sun bata sun batar wanda Allah ta'ala ke cewa kuma kar ka sake ka tsaya kan abin da baka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulai kana anu mas'ula da ji da gani da tunani dukkan su Allah da tambaya da su a ainihin gobe alkiyama ina ganin za mu tsaya anan lokaci ya ci mana abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauki mu daga laifin sa wannan shine halatta ta na farko wannan masallaci amma makaranta na sha zuwa dama amma shigowa masallaci sai a yau Allah ya kaddara sanadiyar dan uwa malam Abubakar gashi a zaune wanda insha Allah muna nan tare da shi duk lokacin da ake buƙatar dawowar mu idan da akwai lokaci za mu iya dawowa insha Allah wannan shine na farko kuma na ƙarshen ba mu sani ba sai Allah Allah ta'ala ya karba mana wannan masallaci Allah ya ƙara muku albarka limamansa da 'yan kwamitinsa da sauran masu aiki domin gudanarsa da wanda suka gina shi da kowa da kowa daga cikin musulman wannan yanki Allah ya haɗa mu a wannan lada Allah ya za su zai masa da diyar samun mu aljanna da mu da mahaifanmu da ɗora ma kan gwadabe na ƙwarai gwadabin sunna da bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majinyatan mu gida da sun Allah ka ba su lafiya masu ɗaiɗaikun bukatu a gun Allah Allah ka biya mana duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gida lafiya Allah ta'ala ka haɗa kan akan alƙur'ani da sunna ka ba mu ikon aiki da mu da muke karantawa Allah kada ka jarrabe mu da ainihin kaucewa abu da muke karantawa Allah ka taimake mu ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka ba mu zaman lafiya a gidajen mu kasuwannin mu masallatayyar mu makarantun mu gonakin mu duk inda muke Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu fa subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh